السماء يجعلوك الدين ذلك وعلهم إذا أتاك قاسم ومقسما آي جميع الرسل آي محمد فمنه إليه كل شأن معمما نعم
رسول من المولى
shawar islam wani mutum islam shi da yake cewa rasulun shi manzon allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne wanda yake babba minal maula daga allah isa yake cewa rasulun minal lahi rasulun minal lahi tulus ufa shi manzo ne daga allah can kuma sai ce min anfusikum wani wadda kuma ya ce manzo ne ya zo mina an fusikun daga cikin kabunan yawa ta fuska ta shahasiyar shugaba alaihi salatu wassalam manzo Allah ya fito tsakanin Abdullahi da Aminatu dan haka min an fusikun ya fito da mafi tsarkin tsarkakakken tsarkakakkun nasaba kamar yadda cikin hadisi ko ya tabbata cikin hadisi in kuma ta bangare ta sirrinsa ne to rasulun min Allah shi manzo ne hakika manzo ne daga Allah rasulun min Allah to shi manzo ne fa daga Allah yana cikin halin kasancewarsa manzo wa adamu lam yakun tun babu annaba adamu isa ibn arbil hatimi a cikin fituwatul makiya yake cewa rasulun adamu bin buwatihi manzo ne ya san annabtarsa yana masani da komai da irin sufofin da ubangiji ya tajalli gare shi a lokacin tun babu annaba adamu shi yasa can wani baitin shoki cewa kana nabiyan hina adamu dinatu ya zama annabi tun annabi annaba adam yana lu to manzon Allah rasulun ne wa adamu lam yakun tun annaba adam bai kasance ba
shi shi yasa kuma kaga hadisin manzon Allah yana tabbatar da wannan hadisin hakim wanda lokacin da annaba adam ya ci wannan itaciya kaga sai ga duk a cikin aljanna da al'arshi ko ina sai ga sunan annabi sai ga sunan manzon Allah hayyake to wasu rike cewa ya rabbi a cikin hadisi bi haƙƙin muhammadin lima gafarta ni Allah albarkacin shugaba ka gafarta mu yace ya aka ban fitar da shugaba ba ka san shi yake cewa lokacin da ka halicce ni ya ubangiji duk inda na duba a cikin aljanna da malakul ala ko ina sayin ga sunan sa la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah da babu shi ai ba za a sa sunan sa ba to kaga manzo ne ya riga ya adamu ko kuma hadisin abdurrazzaq sana'ani wanda hadisi ne sahihi muna yawan fadarsa wanda yake cewa farkon awwal ma halaqallahu nuru muhammadin sallallahu alaihi wasallam farkon abin da Allah ya halitta shine nuru sallallahu alaihi wasallam hadisin ayi musallam na abdurrazzaq sana'ani wanda imamu tirmidhi ma ya rawaito da hadisi shi ma da ake tambayin shugaba hadisin abu hurairah matakunta nabiyyan yaushe ka zama annabi ya ce wa adam bayanar mali wa dini ko kuma wa adam bayanar ruhi wa tasadi yaushe ka zama annabi ya rasu lafiya tun ma'ana tun babu annaba adamu tun annaba adamu bai kasance ba ma'ana tun babu kowa kenan manzan allah yake annabi shi ne ce rasulun minal maula wa adamu lam yakun manzo ne minal maula daga allah wa adamu annaba adamu lam yakun bai kasance ba babu shi kuma yana wanzuwa halin kasancewarsa rasulan manzo ne daga nan har ila yawmal qiyamati har gaban gaba manzo Allah shi shi manzo ne tun farko shi sa yake ce masa alfatul khatun shine ya bude kuma shine zai rufe shi sa zai wanzu rasulan yana manzo da'iman har abada wa mu'azzama kuma abin girmamawa yawwa Allah da girmama manzon Allah shi sa ya umarni da a girmama shi shi duk wani abu a haƙƙin manzon Allah kafin Allah ya ce ku yi manzon Allah sai da fara yi kaga a haƙƙin salati sai ce inna Allahu wa malaikatu yusalluna ala nabi Allah da mala'iku suna yana salati dan ka samu ma baka yi ba gobe in ka yi kanka Allah ya riga yi masa to haka shi ma sai ya ce tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'abdiru Allah sai ya umarci da mu girmama manzan Allah yawwa wa abdaru wanda suka girmama manzan Allah ta'azir a girmama annabi to kan ka girmama manzan Allah sai da Allah ya fara girmama manzan Allah tukunna in ma baka girmama ba ko dai Allah ya girmama balle ma baka saka bijirewa manzan Allah ba kowa yi kai to mu je
فنشأته كنزية الحق وهله fanash'atuhu yace kaga samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama samuwarsa kanzuyatul haqq taskantuwa ce ta ubangiji taskan samuwar manzon Allah to taska ce taskantuwa ce ta Allah wahdahu shi shi kadai anan yana ishara zuwa hadisin nan kuntu kanza lam urab na kasance taska ne da ba a sanni ba fata arku sai na nemi a sani fa halaktul halaka na halicci halitta fa bi arku da ni da shi da ni za su sani duk da cewa wannan hadisin a gurin malaman hadisi hadisi ne wanda irin sana'ar hadisi a sana'a ta hadisi ta malaman hadisi ba sa izina da wannan hadisin tsaro bai cika sharaɗansu ba bai zo musu ta hanyar da ake karɓar hadisi ba shi wannan hadisi to amma duk da bai zo ba akwai hadisai wanda suka ingantattu wanda suka tabbatar da ma'anar wannan hadisi daga ciki akwai hadisin imamu buhari wanda yana nan ya kyar kawo shi a cikin kitabu badabul khalid hadisin imran bin hussein wanda manzon Allah yake bayanin farkon halitta yake bayanin komai sai yake cewa kana Allah wala shay'a ma'ahu ubangiji ya kasance babu komai a tare da shi to kaga ishara zuwa kanziyar haƙi ubangiji kenan ma'ana ubangiji a kowane lokaci da babu komai babu kowa ko ishara zuwa kuntu kanzan lam wannan hadisi ne ingantacce kana Allah wala shay'a ma'ahu ubangiji ya kasance babu komai a tare da shi da kuma hadisin da imamu tirmizi ya fitar wanda ake tambayar shi ma hadisi ne hasani darajar hasani hadisi ne tabbatacce ake tambayar manzon Allah aina Allah qabla an ya halukal halqa aka tambayi manzon Allah a ina Allah yake tun kafin Allah ya halicci komai a ina Allah yake manzo Allah ya ce kana fi ama wani lafazin kuma ya zo kana fi ama din ya ce kana fi ama ubangiji ya kasance a cikin ama da yawa daga cikin malamai suna fassara ama da cewa girgiji dan lafazin hadisin manzo Allah ke cewa kana fi ama ma fawqa huwa hawa'un wa ma tahta huwa hawa'un ubangiji ya kasance a cikin ama a samansa babu wata iska a ƙasansa ma babu wata iska to kaga a wannan hadisi wasu malamai suna fassara amma da girgiji to amma tambayar za a duba a gani ai an tambayi manzon Allah ne a ina Allah yake tun kafin ya halarci komai shi ma girgije ai halitta ne ko kaga abinda ake tambayar manzon Allah a ina Allah yake tun babu girgiji babu mutum babu aljan babu mala'ika ba saman ba kasa ba al'arshi al'arshi ma ai mahalukatin lahi ba malamai suna cewa akbaru mahalukatin lahi shine al'arshi ba kaga ba al'arshi ba kursiyin ba mala'ika ba hijabi ba haske ba duhun ba bukalin ba halin ba sirri ba komai din haka tambayi manzon Allah ya ce ka hana fi ama to abin da yake nufi ama ita ce hadaratu damsi wanda su sufa suka fassara hadaratu ama da damsi ita ce hadaratu damsi ma'ana hadarar da lokacin babu komai sai Allah kawai shi zai shi tijjani yana magana akan wannan hadisi yake cewa huwa ihtijabur rabbi fi hadrati zatihi shine tsananin buyan bawa a cikin shamakin kansa ma'ana ubangiji ya buya babu babu kowa ba balantana wani san shi to shine shi yake cewa to faruwan manzon Allah kan ziya ce ta Allah taskantuwa ce ta ubangiji ma'ana manzon Allah shine ne farkon abin da ya fara buruzi daga hadarar gaibin ubangiji shi kaɗai ne ya bara fitina shi yasa ba wanda yake ma'amala da hadarar Allah direct in ba manzon Allah ba shi yake mu'amala da Allah dare duk kuma wanda ka gani ko mala'ika ko annabi ko wane ne manzo Allah shine shamakin sa duk inda ya kai ko ka ka samu wani abu daga Allah a hakika baka sani bane wallahi daga manzon Allah ka samu shi yasa kaga yake cewa yake cewa yake tajallat lahu zatul aliyatu sazijan wa ainal amma wa tamsu mu'da wa mutaba inda shi ibrahim malan ka je da shi a rufe suka san manzon Allah kai ka sallama ka basu a inda mukamu kake musu inkari ka basu a sanin su yace zatul aliyatu tsantsar zati yayi tajalli ga manzon Allah da ainal amma wa tamsu da ta tajalli ga manzon Allah mu'dan wa mutaba Allah na ce musu ina taba shi yana taba shi shi sa manzon Allah shi ne abduzati wasan yana faɗa a diwani abduzati ko a diwani na biyu ma abduzati ko yana faɗan abduzati a faidar amadu kuma yake ci yake cewa assalamu alaika ya muhammad abdullahi abduzati ma'ana haƙiƙanin bawan zati sai manzon Allah to manzon Allah yana nan tun fil azal yana halin kuma ubuda ga ubangijinsa shi yasa shine abduzaki duk wanda ba ba ba ba manzon Allah ba to yana mu'amala ta ubangiji ko min wara hijabin ne ta bayan hijabi shi yasa la yadruku la tudruku la absar ganne ba sa riskar Allah eh wannan sai manzon Allah shine gannan sai yake riskar Allah yake kusa yake yake kusa da Allah amma kowa kuwa ubangiji yana yana mu'amala da ubangijinsa ta martaba ta uluhiyya su wanda suke ma'abuta zahiri ba zahiri ba waɗanda kai suke ba basu da kusanci da Allah sosai su suna ma'amala ta zahirin ubudiyya hatta kafarai wala in sa'altum man khalaqakum la yaqulun Allah inda aka tambaye su waya da sai da suna cewa Allah ko kafiri ne aka ma a kuje na kiran Allah Allah Allah duk wanda aka matsa kowa Allah su ko wanda suke manya-manyan siddiƙai da manya-manyan arafai su suna ma'amala da ubangiji ne ta baɗinin uluhiyya shi ne haƙƙun ya su komai a haƙiƙa suke ganin komai ba wai itikadi ba shi yasa ba sa jin komai a zuciyar sai Allah kamar alal takadiri mutum ne a jefa shi cikin wuta yanzu a hura wuta sai a jefa ka cikin wuta a yin da kake cikin wutar wutan nan take kona ka baka mutu ba za ka tunanin ɗanka za ka tunanin dukiyarka za ka tunanin wani abu saboda ka shiga da zafin kuna wutan nan ka hassala ka je a jefa ka cikin hayatan shi ta dinga karrar tana jan ka Allah ya tsari ko a jefa ka cikin wuta kana cikin kone wannan ai a lokacin ka manta da komai in ba shi gudun wannan zafin wutan ba ko to haka su arabai suke ma'amala da ubangiji sun manta da komai lazzar ubangiji ya shigar da su gabarin komai to amma a hakika sun sani ko ba sani ba a cikin annabi suke shi manzo Allah shine qaribu zati shine wanda yake yi buruzi daga halara Allah shi yasa muke cewa ba za ka samu wanda yake ban manzo Allah kamar shi Ibrahim ba yawwa kuma yasa muke cewa an karko jawahirul ma'ani ka dauko diwani zai ka ce abu ɗaya ne to kan ziyatul haqqi manzon faruwar manzon Allah ta kaskantuwa ce ta ubangiji wahadahu shi shi kadai lizaka don haka ya zo mana a tana ya zo mana kasiman yana mai rabu duk taskar allah duk wani baya bayan allah sai yake bayuwa ne a hannun manzan allah idan allah kake so za ka bi sai ka bi ta manzan allah kula in kuntum tuhibbuna la fattabi'uni man yuti ar-rasula faqad ataa allah wanda ya bi manzan allah ya ba allah shi sai ya ce masa qasim innama ana qasim wallahu yuhdi hadisin sahih al ni ne mai raban Allah kuma hakika shi ne mai bayarwa amma ta hannu na yake bayarwa wa mukassama kuma abin rarrabawa ma'ana haskansa abin rarrabawa ne duk abin da ya gani ko menene yana sarari ne da hasken manzan Allah ba inda babu hasken annabi shine wa mukassama hasken manzan Allah ya shiga cikin komai ma'ana Allah Allah baya mu'amala da kowa sai da hadara muhammadiyya sai da hakikatul muhammadiyya ita ce hakika ita ce asali ita ce komai manzo Allah shine asalin komai sallallahu alaihi wasallam komai kuma yana daga manzon Allah ya fita shi yasa mutum ba zai rabota ba in ba ya bi manzon Allah ba sai sha shari'ar annabi dole sai abu shari'ar annabi saboda manzon Allah da ya bayyana siffarsa ta bashiriya ta bayyana sai ya zo mana da wani abu daga Allah to wannan zatin ya zo da na saba wannan zatin wane mutum ai ba tafiya da zaka je ka kauce wa sharu shine manzon Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما